الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركة مدساك حدوى أدرسي دمكي قباتر ونتوجيه القراءات المتواترة والشاذة بالعلوم اللغوية والشرعية تأصيلا وتطبيقا wanda wannan shine majalisinmu ko darasinmu ko zamanmu na 137 muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya za mu tashi ne a cikin wato suratu alhashar kenan gani ko yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sabbaha lillahi ya yi tasbihi ga Allah mafi samawati abinda ke cikin sammai wa mafi al'ardi abinda ke cikin kastai ba a ce man ba sun ka ce an yi taglibi janibi ghairil aqil ala janibil aqil kenan ma tana zakkuwa ne gairi al'aqil abinda yake bai da hankali na fata ana fahimta ta to amma duka irin waɗannan maganganu na malaman na hau ana ɗauka su gairi al'aqil bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah ta'ala ban sani ko mun fahimta ba yawwa don ba a cewa kaza bai da abin nan bai ganewa game da ubangiji wannan kuskure an gane ko to dama mun faɗa da suratul hashri da saffi sabbaha lillahi ma fi samawati ma fil ardi hadid kuma sabbaha lillahi ma fi samawati wal ard intabih kamar yadda karshen suratul hashri yusabbihu lahu ma fi samawati wal ard karshen suratul hashr muna ganewa ko babu wawun babu mimun ta biyu kenan da farkon hadith da ƙarshen hashiri mimin guda ce to wannan yana nuna kenan karamcin kafirai shugubun kuffa domin su yan kaɗan ne da abin da ke cikin samar da kasira ma Allah tasbihi to su kuma yan kaɗan ne da sun kakiya kuma ko duk halittu ba su Allah tasbihi ba Allah ya wadatu daga halittunsa to wa huwa al-azizul hakim Allah shine al-azizu mabwayi al-hakim wanda yake gwani aziz daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu sai Allah ce huwa allazi akhraja allazina kafaru Allah shine wanda ya fitar da kafirai na allazi tana nuna alhasr Allah shi kadai da wanda ya fitar da kafirai min ahlil kitabi na daga ahlil kitabi min diyarihim daga gidaddajin su li awwalil hashri farkon hashr kadiba cikin tatimma ta adwa'ul bayan fi idahil qur'an bil qur'an zaka mun ga malamai an gane ko yawwa ni ake nuhi da awwalil hashar ma zanantum an yakhruju Allah ce ba ku yi zaton su fita ba wanda yake nawa kenan Allah ne da kanshi ya fitar da su wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah sun kasa tsammanin wato birane mani'a an gane ko birane da suka gina wato manya-manyan katangin ne da suka yi suna ake ce ma birni an gane ko da suka gina ko kuma dale-dale da suka gina tun da dale babban dutse ne sun sunuhun an gane ko za ta tsare su min Allah daga Allah fa'atahumullahu min haythu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba su sa tsammani ba ko wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah jefa tsoro a cikin zukatansu ar-ru'b tsoro idan muka diba wato abin nan wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu to akwai qurra da waɗanda suke karantawa da dhamma su ce ru'ub akwai waɗanda suke karantawa da sukuni su ce ru'b an gane ko wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b an gane ko yawwa to idan muka duba ru'uba ita ce wato mu ce karatu an gane ko na abdullahi bin zakwan wanda rawi ne na abdullahi bin amir al-dimashqi da kuma hafs wanda rawi ne na asim al-kufi da hamza an gane ko wanda ƙari ne na kufa da kuma idris an gane ko wanda shi kuma rawi ne na wato abin nan rawi ne na khalaf al'ashir an gane ko sai dai bi fihim an gane ko yawwa kenan nan yana fi dukkulu fihim a tara'at al-ashr al-kubra sabanin su kinan ta rayuwa da rufin Hamza da kuma Idris almuhimmu dai da ru'b da ru'b ba su canza qira'a Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu kenan tsoro babban makami ne shi yasa turawa suke amfani da shi kamar da na sha faɗa saboda su sa mana tsoron su su nuna mutum guda nasu yana iya zuwa an gane ko mutum guda nasu yana iya wato zuwa ya yaƙe mu gaba ɗaya sai Allah ce mi yukhribuna buyutahum suna rusa gidajensu yukhribuna daga akhraba yukhribu ikhraban shi kuma abu amr ibn al'ala al-basri ya karanta yukharribuna buyutahum suna rusa gidajensu daga kharraba yukharribu takhriban ko mu ce duk ma'anar su ɗaya ko mu ce a'a yukharribuna yafi karfin ma'ana kinan yukhribuna farko ne yukharribuna abin ya yawa daga baya yukharribuna ko yukhribuna buyutahum suna rubusa gidajensu an gane ko yawa to buyutahum hafs rawi na asim da kuma warsh wanda rawi ne na nafi almadani da abu ja'far almadani da kuma abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub alhadrami albasri sun karanta buyutahum sauran sun karanta biyutahum suna rubuta gidajensu bi aidihim da hannayensu wa aidil mu'minin da hannayen mu'minai ko fa'tabiru ya ulil absar an gane ko fa'tabiru ku hankalta ku lura ya ulil absar ya kuma abuta hankulla an gane ko ma'ana Allah ne ya kama su shi yasa kada ka sa tsammanin ƙaryanka da dubarar ka za su baka wani abu ka koma ma Allah kawai mun gane ko to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce walaula an kataba Allahu alaihim aljala'a in ba nan da Allah ya rubuta musu aljala'a ba fita an gane ko la'azzabahum fid dunya da Allah ya azabtar da su a nan duniya walahum fil akhirati azabun na suna da azaba wato lahira ta wuta lahum bai ce azabun nari lahum ba sai ce walahum saboda nan hasar wato idafi ne irin tasu azaba ta musamman su kaɗai adda ita muna gani ko ba dan wai babu mai azaba ba sai su sannan aljala'u shine mi shine wato hita daga gidaje sannan kuma an lokaci aljala shine abin da ya bayyana a fili sannan aljala'u lokaci na rufin hujja to dama hujja ai ita ce take bayyana abu a fili aljala'u kuma fita daga cikin gidaje ai abu na kiran ka bayyana a fili mun gane ko to zalika bi annahum shaqqu Allah wa rasula wannan da Allah ya kaddara musu fita daga cikin gidajen su saboda shaqqu Allah sun saba ma Allah wa rasulahu kuma sun saba ma manzon shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man yushaqqi Allah duk wanda ya saba ma Allah fa inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne asalin wa man yushaqillaha wa man yushaqiqillaha ne muna gane ko a larabci ana iya ayi fakkul idgham mun gane ko idan ka diba cikin tatimma ta abwaul bayan yake cewa idan muka ruba cikin tatimma ta abwaul bayan yake cewa akwai abin da ake kira takhsisul illa takhsis al'illa takhsisul illa laysa naqdan lil illa wasu na ganin takhsisul illa naqdun laha ma'ana in an ka kawo abu kaza an ka ce don saboda kaza shin ana iya domin an ce alhukum ya duru ma'a illatihi wujudan wa adman shi hukunci yana tafiya ne tare da illa shi wujudan wa adman in akwai ta akwai hukunci in babu ta babu hukunci to amma nan mas'ala ce da malaman usul fiqh suke tauna kan ta shanqiti kamar da shi mai tatimmatul adwaul bayan aqiya salim dalibi ne na shanqiti wanda shi shanqiti da ya dauko adwaul bayan ya kawo ala inna hizballahi humul muflihun Allah ya masa rasuwa mun gane ko kenan ɗalibin su sai ya ciki to sai amfani da littattafan da malam ya rubuta ya yi amfani da muzakkirat da malam ya rubuta a cikin darussansa da kuma kasusuwan malam ya yi amfani da su ina fata ana fahimta ta yawwa to sai ya ciki shi sa samai ta timmatu adwa albayan to sai yake cewa shankiti ya tafi cewa takhsisul illa laysa naqdan lil illa in an yi taksisin illa ba shi ke nuna an warware ta ba su waɗannan da Allah ya kaddara ma fita ni Allah ya ce zalika bi annahum shaqullah wa rasula to ai ba duk wanda ya saba ma Allah da manzo shi ba Allah yake kaddara mai fita daga gidajen shi kenan wannan taksisul illa ne laysa naqdan lil illa ban sani ko mun fahimta ba yawwa in mun dauki walaula an kataballahu alaihimul jalaa amma in mun dauki cewa a'a ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله سنة عذاب ta wuta saboda sun saba ma Allah to sai sai zama to illa tana nan don duk mutumin da ya saba ma Allah wuta zai shiga in bai tuba ba mun gane da kyau yawwa ustadu doktor fadil samar ra'i yake cewa mu'jiza ta alqur'ani cikin suratul al abin nan cikin suratul anfal inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce abin nan wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul iqab ko ba haka nan bane yace saboda can an ce wa rasulahu sai an kai kafin an ka bude ta ishara ce zuwa ga abubuwan guda biyu ne muna ganewa nan ko cikin suratul hashr da an ka ce wa man yushaqiqi Allah an gane ko kaga nan saboda Allah kawai aka kawo shi sai aka kawo kafin mushaddada yace kamar dan ishara ce zuwa ga nuna ba a kawo abubuwa guda biyu ba ban sani ko mun fahimta ba to sai Allah subhanahu wataala ce ma qata'tum min linatin an gane ko ba ku yanke ba min linatin lina nan iccen dabino saboda asalin iccen dabino bishiyar dabino abu ne wanda yake mai mi mai tafshi aw taraktumuha qa'imata ana nufin ba wai iccen baccen cikin shi yana da wani abun da adda tamshi aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko ku kun kabar ta tsaye akan tushen ta ma'ana akan sanyunta fa bi idnillahi to da iznin Allah ne wali yukhzi al fasiqina kuma dan Allah ya kumyatar da fasikai kafirai kenan ahlul kitab an gane ko yawwa to wannan ya kamata mu fahimce shi Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum abinda Allah ya maido mu manzon shi afa'a daga fa'a ne abu ya dawo afa'a ya dawo da shi to abinda Allah ya dawo mu manzo shine fai'i kinan fa ma awjaftum alaihi min khairi buku motsar da dawakai ba zuwa wajen yaki wala rikabin koko abin hawa ko da abin nan ko raƙuma ko abin da ya kamata hada ka walakin Allah sai dai Allah yusallitu rusulahu yana dora yana ba da iko ga manzannin shi alaman ya sha'u ga wanda ya so an gane ko wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai amma da yake ya gabatar da ala sai ka ce Allah ala kulli shay'in shi kadai ne ga dukkan komai qadirun mai iko ma afa Allah kai hattara aya ta farko wa ma afa Allah na nabi kuma ma afa Allah babu wawu ma afa Allah abinda Allah ya maido ma manzo ala rasulihi ga manzon shi min ahli alqura an gane ko na daga mutanen alkarya min amma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura daga mutanen alƙarya kin wadancan abin ahlul kitab to yadda za a raba shi falillahi za a bada wani kaso ga Allah ko walin rasuli kuma manzo in an ce ga Allah ba ana nufin Allah yana da bukata ba a'a na manzon shine na Allah ba sani ko mun fahimta ba walidil qurba da ɗan uwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda abin nan banu hashim kenan wal yatama da kuma marayi wal masakini da miskinai wa bin istabil da kuma matafiya wannan ya nuna fai'i rabon shi ya bambanta da mi da rabon ganima ita ganima wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wa lil yatama wal masakin wa bin istabil khumsahu an kace kenan san da an hidda khumsi an gane ko shi khumsin an faɗi da za a rubuce sauran kuma sai arabin masu yaki amma shi fai'i a'a su ma yaka ba su don abu cikin shi iyaka tun da ba wani yaki an kai ba kuma dole na a kula da talakawa kuma kowanne daga cikin su da an kace falillahi walil rasuli walidil qurba illa da tasta za a ba su su ga wil qurba saboda su yan uwan manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam la tahillu lahum sadaqa an gane ko sadaqa ba ta halitta gare su ba kenan sai an ka samu musu mafita ga abinda ake ba su to yanzu da babu wannan yaki babu fai'i an gane ko babu kuma ganima tun da galibi yakin musulunci yanzu ya karamci a duniya to sai malamai sun ce wasu malamai sun ka ijtihadi sun ce ya halatta gare su yanzu su ci sadaka tun da wancan rabon nasu na asali babu shi mun gane ko to wal yatama wasu kuma sun ce a bai halatta ba kawai su je su yi aiki da al yatama miskinai su kuma dalilin da sa an ce a basu saboda mi marayu ne amma bi shart su zamanto ba su da don marayi dalilin da yasa an ce a bashi saboda bai da ni ya wanda baban shi bar mai biliyan biyu ya za a yi ma a ce a bashi ni za a bashi shi daga hidda zakka cikin dukiya ta yi masu hidda zakka wani miskini da miskini shi ko saboda talaucinsa wabin istabili shi ko saboda guzurin shi ya yanki don mu fahimci illa kenan ana gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce kai la ya kuna dulatan bainal aghniyai minkum na fata ana fahimta ta to anan akwai karatu daban-daban da yake karkashin wannan aya idan muka duba imamu abu ja'far al-madani ko da imamu hisham wanda rawi ne na abdullahi ibn amir an gane ko sai dai shi hisham bi khulufin anhu mana akwai sabani yana karantawa da fuskoki ba fuska ɗaya ba sun karanta a wannan fuska da shi da abu ja'far wato kaila ta kuna an gane ko kaila ta kuna dulatun bainal azniya iminku an gane ko yawwa kaila ta kuna dulatun to dama dula an gane ko mu'andas ne lafzi kenan an ce ta kuna sai a ce dulatun an gane ko to kuma sun karanta dulatun an gane ko kinan kana ta mace kaila ya ƙa'u dulatun kenan ko kaila ya hadufu dulatun ko kaila yujadu dulatun bai da akhniya iminku kenan don dukiya ta zamanto dula abin jujjuyawa ce daga dala ya dulu ne abin jujjuyawa mutadawilatun bai da akhniya ikau mai moda ta don in masu kuɗi sun kasance su kaɗai ke juyar da kuɗi to matsalar da za a samu idan talakawa suka yi ba su da abincin da suke ta'addanci zai yaɗu a cikin al'umma muna gane ko kuma kiyayya tsakanin masu kuɗi da masu da talakawa sai ta tashi ba san ko an fahimta ba yawwa to kuma masu kuɗi in dai kullum suke da kuɗi sai su tsammanin ma addinin ma nasu ne ma duk abin da sun ka faɗa ma ko malamai ma dole nasu aji addini su dawo su bisan ra'ayinsu mun gane ko kenan sun koma wasu alloli kenan sannan imam hisham a wata fuska tashi ya karanta kaila ya kuna an gane ko dulatun bainal aghniya iminku ya kuna an gane ko kaila ya kuna kina in ya kona in ya koma ya kuna kinan mu'annas ne dula ya kuma tunda mu'annas ne lafzi ana iya kawo ta'un a cikin fi'ilinsa mun gane ko ana iya kawo ya'un kinan ayi taskinin fi'ilinsa to kai la ya kuna dulatun an gane ko kenan kai ya kasance dulatun har yanzu ya karanta shi da wato gamma an gane ko yawwa sai zama to kana ta amma ce kamar da muka yi bayani bambancin ta da waccan ya kuna dulatun waccan kuma fuska wanda yake tare da abi jafar ta kuna dulatun sauran kura sun karanta kuma kai la ya kuna dulatan bainal aghniya minkum kenan sai zama to ya kuna an yi tazkirin fi'ili na dula saboda mu'annas ne lafzi amma dulatan sai zama to mi sai zama to kana ce naqisa wanda tahtaju ila al-khabar kenan kai la yakuna al-amru dulatan bainal aghniya minkum don ka al'amari zama to wato rarrababbe ne tsakanin mawadata daga cikin ku an gane ko to wa ma atakumur rasul duk abinda manzo ya zo muku da shi fa khuduhu ku rike shi nan ma ismul mawsul ce tufidul umum duk abinda manzo ya zo da shi wa ma nahakum duk abinda manzo ya hane ku anhu gare shi fantahu ku hanu kenan waɗannan ba guda biyu sun haɗe hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam domin sunna ta zo da umarni da hadisi kenan gaba ɗaya gamimin guda biyu ta haɗe su an gane ko wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuba ne ban sani ko mun fahimta ba yawwa to kahin mu je zuwa aya ta gaba nan sai mun tsaya zuwa ga waɗansu shubuhoyi yahudawa da sauran makiyan addini da kuma jahilai sai kaga iske wasu suna cewa ko ana ce musu a yo ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kori yahudawa daga makka kuma ya umarna a hidda su daga jaziratul arab ko ba haka ba kuma sai da umar da ya zo ya kwace baitul maqdis ko ba haka bane sai su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye ne da yahudawa alhali wannan ba gaskiya bane daga cikin dalilin su ba gaskiya bane ai cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ba yahuda safiya ko bintu huyayy to sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai su Abdullahi ibn Salam ai Yahudawa ne kuma sun yi imani da shi abu na gaba sun ka ce sai zo Makka yace ma mutanen Makka ma tazunnuna anni fa'ilu bikum bi kuke tunanin zan yi da ku suka ce akhun karim dan uwa ne mai daraja wa ibn akhin karim kuma dan dan uwa ne mai daraja tace izhabu fa antum mutlaqa ko ta yi kun zan saka ku ko ba haka ba sun ka ce saboda yan uwan shi ne larabawa amma su yahudawa sai kore su bai ce musu izhabu fa antum mutlaqa ba kewaye garin su ya kori saura an gane ko a'a su yahudawa warware alkawari suka yi kuma su mutanen makka sun miƙa wuya sun musulunta su ko sun ki musulunta kaji bambancin kenan illar ta musulunta ce don mi abinda ya sa ake yaƙa su ai ba don saboda suna yahuda ba saboda sun ki musulunci yaƙin badar da yaƙin uhud daga zuwa cikin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk larabawa ne ya yaƙa to nan yasa ba ce larabawa ne ya kashe dai kenan mu je na biyu shubha ta biyu wadda suke kawo shine cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kai musu farmaki an sassare wasu itacen da biyu sun kace ai wannan banna ce a bayan kasa sai an kace a'a ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idnillahi Allah ne ce bi idnin Allah kuma can ma fitar da su Allah ne ce huwa allazi akhraja alladhina kafaru Allah ne ya fitar da su ma'ana ya bada umurni to me kuke bukata muna gane ko to da haka irin waɗannan shigoyi suna nan waɗanda wato kafirai suke kawowa da kuma waɗansu jahilan musulmi waɗanda ake tafiya da hankulansu Allah kai mana tsari mun gane wannan ko yawwa sannan kuma da yace ma afa Allah da yace kuma ma afa wa ma afa Allah shine na farko a aya ta shida kenan aya ta bakwai kuma babu wawan mun kace ma afa Allah fai'i kenan ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai ya zamanto cewa shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yake cewa kalima ta fai'i da anka ce kamar dawuwa dukiya ta kafirai ta dawo ga hannun musulmai yace saboda asalin dukiya Allah ya halice ne don musulmai an gane ko kafiri samu na yi amma ba tashi bace don wanda bai bauta ma Allah da ya halicci duniya halicci arzikin bai dace ya mallaki arzikin ba ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai ce qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya kaga ta masu imani ce ma'ana suna sun cancance ta amma kharis san yawmul qiyama to sai Allah ce lil fuqara'i wannan dukiyar za a bada ta ne gami ga talakawa tunda an yi zancen miskinai ko fai'i kina ana bada shi lil fuqara'i ga talakawa al muhajiri wanda sun kai hijira alladina ukhriju min diyarihim wadanda anka fitar da su daga cikin gidaddajin su asalin diyarihim diwarihim ne an gane ko asalin shi wawun ne an ka maida ta ta koma ya'un saboda kasra ta gabace ta an fitar da su daga cikin gidaddajin su wa amwarihim da dukiyar su yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falala daga ubangijin su Allah subhanahu wa ta'ala wa ridwana da kuma ridwanan da kuma neman yarda Allah imamu shuba ya karanta wa rudwanan an gane ko rudwanan to tunda rudwanan ya karanta da ridwanan duk ma'anar su daya babu wani bambanci idan muka duba nan an ce yabtaguna fadlan min Allah can cikin suratul um, abin da suratul fathi shi ma yabtaguna fadlan min Allah an gane ko can cikin suratul fathi aya ta ƙarshe an gane ko yawwa inda Allah subhanahu wa ta'ala ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min athar sujud nan ko yabtaguna fadlan min Allah wa ridwanan sai ce mi wa yansuruna Allah wa rasula amma can cikin suratul ma'ida sai ce yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana muna ganewa sai ka gane kawai ita ma'ida ita ce azza min rabbihim al-ramba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mi wa yansuruna Allah wa rasula suna taimakon Allah da manzon shi ko Allah ce ula'ika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya ana irin gaskiyar su hasr ne idafi hasr bi ne annan mubtada ma'rifa khabar sadiquna ma'rifa kuma ga damirul hasr kina hasr ne guda biyu an sha makanci gaskiya gare su saboda babu mai gaskiya irin su ko ba karan bane domin dalilin da yasa su muhajirun aka kira su masu gaskiya yau a makka sun sha wahala kuma sun baro gidaddajin sun baro dukiyarsu sun ba Allah subhanahu wa ta'ala komai to kenan wannan yana nuna cewa suna da gaskiya domin in ba su da gaskiya me zai kai su su yi hijira su baro iyallan su baro dukiyar su baro komai su kuma ansar lokacin da sun kaba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mafaka duk duniya har ƴan uwan shi suna kiyayya da shi to kenan kaga wannan yake nuna cewa mutane masu gaskiya dan shi'a sai ai hattara to sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to kuma والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم an gane ko waɗanda sun ka tabawwa uddara sun zamana gida shi ne tabawwa addara wal imana nan sai zaman to kenan ba a cewa sun zamana ba imani an gane ko sai dai a kaddara fi'ili wanda ya dace da shi sai ka kaddara abin da duka ga ya dace min qablihim walladina tabawwa uddara wal imana min qablihim ko sun ka karbi imani gabanin su gabanin kenan sashen muhajiri ba dukkan muhajiri ba don muhajiri su suka fara yin imani yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar wanda ya hijira zuwa gare su wala yajiduna fi sudurihim hajatan ba sa jin ba sa jin a cikin wato zuciyoyinsu hajatan wata damuwa mimma utu daga abin da an kaba muhajirina na baiwa wanda yake nuna kamar da sa'ali yace wanda yake nuna muhajirina sun yi al-ansar daraja amma don Allah ya dauka su akan su an gane ko ba shi ke nuna abin da kuma in ce mun ce su yi su fil jumla ba wai dukkan muhajiruna ba sun yi al'ansar daraja ba su in damuwa akan abin da an kaba muhajiru wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita waɗancan akan su suna fifita muhajiruna akan bukatar su walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata an gane ko to wannan kuma Allah ya ce wa ma razaqnahum yunfiquna to dan mine su ko sun ka dauka sun ka ba su su fifita waɗancan a kansu waɗansu malamai suka ce a'a saboda farkon musulunci na nan musulunci yana da bukata an gane ko tun da waɗancan sun zo cikin tsanani wasu suka ce a'a sun ba su kana iya bada duk abin da gare ka in ya zama to kana da usul kamar mutum ne yana gina da jan haya sai ya ɗauko duka kuɗin da ya mallaka sai ya ba su a cikin tafiya addini to tana yiwa gidajen shi na haya in an kama ya aure ta ai yana da kuɗi a hannunsa kenan ba laifi dan ya yi irin wannan wa man yuqa shuhha nafsihi duk wanda an ka tsare shi asalin shi yuqa yuqani an ka shafi alif an gane ko da annahu fi'lul shart kenan duk wanda an ka tsare shi da garowar kansa fa ulaika humul muflihun wadannan sune wadanda sun karba wata Allah sai ya mu daga cikin su to wallazina ja'u min ba'dihim wadanda sun ka zo bayan su yaquluna suna cewa rabbana ighfir lana Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman da waɗanda sun ka gabace mu da imani an gane ko wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Allah kakka sanya cikin zukatan mu ghillan kyama lil ladina amanu ga masu imani rabbana innaka raufur rahim lalle ubangijin mu kai ne raufun mai tausayi rahimun kuma mai jin kai imam shu'ba rawi na asim al-kufi da kuma imam al-kisai al-kufi da hamza al-kufi da khalaf al-kufi da kuma imamu abu amr ibn al'ala al-basri da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta rabbana innaka ra'ufur rahim an gane ko ala wazni fa'ul wasu suka ce an shafe kenan wawun ne ra'ufun ne wasu suka ce a'a ala wazni fa'ul ne ra'ufun kamar yadda ake cewa nadus nadus kamar yadda kawo cikin abdurrul masul sun ka ce shine mutum mai wato abin nan ko mai tahqiqin abdurrul masul ya kawo ina ganin ma'anar shi shine ko fatin ne mutum mai kaifin basira an gane ko to to da ra'ufun da ra'ufun dai duk dai abubuwa ne waɗanda suke suna zamantowa cikin siyar na mubalagha an gane ko yawwa to ala ayyati hal da wannan aya in mun ka dauki alwawu wawul absi mun gane ko ba wawul isti'nafi ba domin in mun ce wawul isti'nafi ce to kenan ita wannan jumla walladina ja'u min ba'dihim yaquluna kenan sai zaman to shine khabar amma in mun dauke ta wawul absi kenan lil fuqara'il muhajirina an gane ko walladina ja'u min ba'dihim ta waɗanda sun ka zo bayan su ma suna da tunda an kawo walladina tabawwa uddara sannan walladina ja'u min ba'di imam malik yake cewa kenan duk mutumin da yake zagin sahabbai in an samu fai'i bai- ba a bashi don mi don Allah ya ce walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman suna cewa Allah ka gafarta mu da- ka gafarta mu da suka bace mu da imani su ko sahabbai suna la'anta su wani lokacin su tsine musu wani lokacin su kafirtar da su kenan kaga ba su da fai'i istinbati na imam malik imamu daril hijra rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin to sai Allah subhanahu wataala kuma ya ba mu kista ta yahudawa wani abu da suka shirya Allah ya ce alam tara ilal ladina nafaqu min ahlil kitab baka mutanen da sun ka munafiqa ba nafaqu sun ka muna sun kai munafici an gane ko ilal ladina nafaqu wanda suka suka suka munafici al'umma kenan yaquluna suna cewa da ikhwanihim alladina kafaru min ahlil kitab ga ƴan uwansu da sun ka kafirta ga cikin ahlul kitab sun ka kafirta kenan suke matsayin kafirai a bayyane su ko waɗancan munafikai ne sun ka ce la in ukhrijtum wallahi in kun fita la nakhrujanna ma'akum za mu fita tare da ku wa in qutiltum ko in kuka yi yaki sun ka ce la nansurannakum za mu taimake ku ko wallahu yashhadu innahum lakadibuna ko Allah yana shaida su masu ƙarya ne an ramu mai hadda alqur'ani irin wannan aya akwai cikin suratul munafiqun idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna kaga nan innal munafiqina lakadibun mun gane ko nan kuma wallahu yashhadu sai ce mi innahum lakadibuna to kenan da suratul munafiqun da suratu al-hashr duka wallahu yashhadu an gane ko sai dai can innal munafiqina nan kuma wallahu yashhadu innahum lakadibun a cikin suratul hashr a cikin munafiquna kuma wallahu yashhadu innal munafiqina suran su yazo kararama cikin surar su amma a cikin suratul tauba intabe akwai wallahu ya'lamu innahum lakadibun wajja afa Allahu an kalima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaqu wa ta'lamal kadibin ko kina a tauba wallahu ya'lamu innahum lakadibuna shine na farko sai kuma wallahu yashhadu innahum lakadibuna la taqum fihi abada kina sai da to ita tauba na farkon ta ya'lamu ne na biyu kuma yashhadu sannan wallahu yashhadu innahum lakadibuna la taqum fihi shi kuma nan wallahu yashhadu innahum lakadibuna sai ce mi la in ukhriju can kuma wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna can cikin suratul munafiqin an gane ko ba gane ba to sai Allah ce mi la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum Allah ce la in ukhriju in an fitar da su Allah ce la yakhrujuna ma'ahum munafikan ba za su fita ba sai su yi zaman su sun yi musu abin da bawo shiga cewa kenan inda sun fito wajen yaki da sun yi musu idan mai kan tururuwa idan ma waka wace ka ka- ka- ka- ka gudu eh, ka kauce la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum Allah ce an fitar da su ba za su fita ba wallahi tunda la in nan lamul mawti alil qasam in an fitar da su ba za su fita tare da su ba wala in qutilu in kuma an yake su la yansu ba Allah ce wallahi ba za su taimake su ba Allah ce wala in nasaruhum ko da sun taimake su la yuwallunna al adbara da za su juyo su ba da baya thumma la yunsaruna sannan ba za a taimake su ba mun gane ko yawwa to kai hattara waɗannan ayoyin wajen hadda suna rikitar da mutum ita aya ta farko wajen alamtar ilil ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi ko la in ukhrijtum ko lanakhrujanna ma'akum an gane ko wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum kenan na farko shi addala in na biyu kuma wa in muna ganewa kenan na biyu bai da mi wala in qutiltum ba a ce haka nan ba sai an ka ce la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wala nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum ba wala in qutiltum ba an gane ko yawwa saboda mi saboda la in ukhrijtum fitarwa la nakhrujan da ma'akum kaga sai sun ka kawo rantsuwa wajen abin nan amma wa in kutintum in an yake ku la nansurannakum nan bus kawo lamun ba nan wurin mutuwa da Allah ma shi ko la in ukhriju aya ta biyu an gane ko la yakhrujuna ma'ahum wala in qutilu da la in la yansuruhum wala in nasruhum dukkan suna da lamun kenan shi wannan yana da lamun wuri uku wancan kuma lamun guda ce gare shi sai Allah ce la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah ma'ana sun yi tsoron da suka yi muku na an ce la antum ashaddu rahbatan kamar in ka dibi zahiri kamar ku kun yi tsoro fi sudurihim a cikin zukatansu min Allah daga Allah kamar ku na kun kai jin tsoro amma na nufin a'a la antum ashaddu rahbatan ku kun yi kasancewa abin tsoro fi sudurihim a cikin zukatansu min Allah daga Allah kadiba cikin jalali ne ce ta akhiri azabi saboda azaba Allah suna ganin sai lahira shi yasa da kaga mutum bai jin tsoron Allah to ya hison yayi duk banda da zai yi duniya ka ne ce da su yi kuma duniya za su yi ta lahira to ai ba yau da an ka saba ba gashi dan Yahuda Allah ya fadi shi yasa wai wani majalisar ɗinkin duniya wani kotun duniya wani kare haƙƙin ɗan adam duk ƙarya ce maganin su ka kai nemi ilimi kai makami kawai yau suna ga sai da makamman ana kashe mutane kuma za a yi su zo kotu ko su kotu su ni suna ga sata arzikin mutane su ne ka kashe gwamnatocin mutane da al'ummar mutane su aji arziki kuma ka ce sun yi kotun duniya wai za a shari'a zama za a shari'a kai shari'a guda ta ku nemi ilimi in ma ba ku da ilimin ku siyo makamai ga waɗanda ba su bai kuma ku yi maza ku nemi ilimi ku kera eh sun yi jin tsoron bindiga da da da Allah ka da Allah ce kuma Allah ya ce min wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa ai Allah na ce ku musu tattali dan yahi ka sanin su eh mun ga da kyau ko yawwa shi yasa malamai suke cewa abin mamaki wai su musulmi su kristoci cikin bible duk da yake akwai abubuwan da anka canza cikin tare lama an ka ce an ka fara maka mari a mikenka an gane ko na dama sai ka ba da mikenka da hagu a fara ma wani mari wai saboda neman zaman lahiya mu ko musulmi Allah ya ce wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa an umurce mu da mu tattalin makamai ko ne irin nau'i to amma abin mamaki in ji malamai shi wanda an kace ya fara mai mariya bangaren dama ya fara biki ya fara mai mari bangare na na hagu sai ta yi makaman nukiliya shi ko wanda an kace wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa sai ta yi kwana اللهم امين ذلك بانهم قوم لا يعقلون ولا يفقهون dama akwai la yaqiluna shine na biyu la yafqahuna shine mi na farko ban sani ko mun fahimta ba yawwa anan cikin wannan sura nake zance saboda su mutane ne ba sa fahimta dan yan ce ba sa fahimta ba wai ana nufin ba sa fahimta komai ba a'a ba sa fahimta shari'a domin wanda ya fahimci nafsi ai yakin tsoron Allah da komai sai Allah ce la yuqatilunakum jami'an ba za su yake ku ba gaba dai illa fi quran muhassanatin sai a cikin wato garuruwa muhassana wanda an katange su shi yasa ga yanin Isra'ila tana ta yin katanga tana kewaye Isra'ila an gane ko quran muhassaratin aw min wara'i judur ko ko bayan katangin ne an gane ko imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta aw min wara'i jidarin ko ko bayan mi bayan katanga idan muka diba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da suka zo daidai wannan ayar sai suke cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ce aw min wara'i jidarin qira'a ce ta ibnu kasir da abu amr sauran kuma sun karanta aw min wara'i judur sun kace qira'a ta wato aw min wara'i judur an kafa mata hujja da siyaki kina an yi taujihin ta da siyaki saboda Allah ce illa fi quran muhassana sai garuruwa waɗanda an ka katange to an ce garuruwa kuma jam'i na alƙarya kaga sai a ce min wara'i judur shi kuma yin wara'i jidar an hankalta ma kowane gari yana da tashi katanga sai Allah ce mi tahsabuhum jami'an kana zaton su fa jami'an in an ce jami'an tare suke wa qulubuhum shatta amma Allah ce zukatan su rarrabe suke kadiba cikin balagatul kalima fi ta'bir alqur'ani gaba bambanci tsakanin shatta da ashtata an gane ko ustazu dr fadl samar ra'i ya kawo shi an gane ko yace to zalika bi annahum qaumun la yaqiluna saboda su mutane wanda ba su da hankali ba ana nufin duk yahuda ba su da hankali ba akai su gidan mahaukata ai musu magani a'a na ana nufin ba su ba su da hankali hankali irin na shari'a muna ganewa eh shi da abin da ake nuni a ramma eh shi yasa shanqidi yake cewa cikin muhadara da yayi al-islamu dinun shamil ko kamil akwai shamil ne daga su rubuta shamil ko dinun shamilun kamil ne ko kuma wasu rubuta kamil su rubuta shamil yace yana daga cikin abin da ake kallo yanzu a kasashen musulmai ake cewa akwai matsala shine mi yawan sabani da a akwai tsakanin musulmai ko kowa da nashi ra'ayi malam su babu amma almuhimmu dai sabani yayi yawa a kasashen musulmai da tsakanin malamai da kuma kowa da kowa ma sai ce to in ana so a yi maganin shi Allah ya faɗi abin da za a maganin shi da shi da Allah ce tahsabuhum jami'an wa qurbuhum shatta sai ce mi zalika bi annahum qaumun la yaqiluna saboda ba su hankalta shari'a yace in an ka dawo ma nasi na alqur'ani da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka fahimce su fahimta mai kyau to za a samu haɗin kan da ake yi ba sani ko fahimta ba yawwa to daga cikin abin da kamata mu ƙara a nan na ana nufin hankali na shari'a masu hankali na shari'a Allah ya faɗe su inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari yace mi la ayatin li ulil albab to alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan sune masu hankali a wajen Allah can cikin suratul ra'd ya faɗe su afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab alladhina yufuna bi ahdi Allah wa la yanquduna al-mithaq walladhina yusiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'a al-hisab walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a ulaika lahum 'uqba ad-dar kaji masu hankali a wajen Allah da sauran ayoyi mun gane wannan ko yawwa to kina ana sa a samu maslaha ga hanyoyin da za a bi a alƙur'anance ƙur'ani duk ya faɗi da za a samu a samu wato mafita an gane ko yawwa to wannan kuma nan wata kissa ce ta shedan inda Allah ya ce kamatalil ladina min qablihim qariba kenan kamar misalin waɗanda sun ka gabace su yahuda waɗanda an ka fitar kusa an gane ko kenan waɗanda su ma sun zan kamar waɗancan in ka dibi kafiran duniya irin su america irin su faransa da turai ka saba hum jami'an su ma wakulu hum shatta kana son tsammanin tarihi da yan protestant da yan catholic duk suna kafirtar da juna su kansu yahudawa mazhabobi ne daban-daban suna kafirtar da juna kuma su yadda da juna ba amma idan za a zalunci kasashen musulmi sai su haɗa kansu nan mu gane wannan muna gane wannan da kyau shi yasa yanzu ma rasha da take tare da sauran kasashe a su ba musulmai bane an gane ko amma suna tare da kasashen musulmai saboda mi saboda maslahar su tunda waɗancan kafiran kuma suna kokarin su kai musu haji a kasashen su kenan gara su ma su samu kasashe waɗanda za su samu goyon baya Kanka ce to me yasa su ba musulmai ne suke suke taimakon musulmai a'a saboda su ma suna da wata matsala ce wanda tuturawa suke haddasa musu su ko suke son su karya su kenan sun dauke mu ruwan kashe gobara kasar ruwan kashe gobara ba sai mai kyau ba ko na bola suna yi zaƙu wa bala amrihim Allah ce sun ɗanɗana azaba wa bala shine azaba in an ce albalu shine hankali ko tunani an ce wa bala shine azaba sun ɗanɗane azaba al'amarin su walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi Allah ce to kamar salin shaytan id qala lil insani kufur misalin shaytan lokacin da ce ma dan adam kafirce falamma kafara lokacin da ka kafirta qala inni bari'un minka ko sai ce ni na bara daga gare ka inni akhafu Allah rabbul alamin ni ina jin tsoron Allah ubangijin talikai to ai shi bai jin tsoron Allah kaga wannan izgili na ko ba karan bane ko ko in ka kafirce sai mala'iku su sabko kamar yadda sun ka sauka a yakin badar wa qala inni bari'un minkum can ko inni ara ma la tarab can inni bari'un minkum ni nan kuma inni bari'un minka tunda mutum guda ne aka bada misali fa kana aqibatahuma Allah ce to mako musu shi shedan kenan aqibatahuma biyu shedan da wanda ya tura cikin halaka mako musu annahuma fi nari za su zama cikin wuta khalidaini ba khalidina ba khalidaini mu'annas ne wato suna waɗanda an ka kaddara ma dawwama fiha a cikin wuta Allah kai mun tsari wa zalika musanna khalidai musanna ne yawa ina ce mi muannas eh musanna ne wajen in ce musanna ne yace muannas khalidai ne suna waɗanda an ka kaddara ma dawwama fiha a cikin ta wa zalika jazaa'u zalimin wannan shine sakamakon azzalumai mun gane ko kiran da aka sai kai hattara duk wanda ka tura ka dama munan duk mai son duk mai cewa a zamna ayi sulhu ko jama'a abi al'amur hankali sai a ce tsoro gare shi sai an ce an fafa ko bala'i dama mai cewa a bari don Allah ba a so ne sai an ce an dauko bala'in da ba a iya tarewa sai a ce kuma a dawo a roki Allah wannan don haka wauta ce muna gane ko yau wato ya kamata eh, mu fahimci wannan da kuma alakar da take wato tsakankanin su an gane ko to wannan shine ya kawo akwai kissar da ake kawo in ka diba cikin tafsirul qurtubi wajen kamar sai shaytan iz qala lil insani kufur wai wani mutum na wani malami wanda eh, shaytan yayi jar- ya zo ya mishi wayo har yayi zina da wata mata sai da ya zina da wata mata sai eh, shaytan ya ce mai to ta ce to asirin shi zai tonu eh, in bai abin nan ba in bai kashe ɗanta ba ko miye ne sai ya kashe ɗanta an gane ko to da ta- da ya gaza tona mata za ta tona mai asiri ina ganin giya ce shi dan ya sa shi ya sha tsakanin giya da zina sai shi dan ya ci mai zaɓi guda an gane ko matar ta ci mai zaɓi guda sai ya zaɓi shan giya da ya sha giya sai ya yi zina da ita sai ta ɗau ciki an gane ko to sai ga abin da ya kamata shine shi shine ya kashe ta don kai ya kuma sai ya kashe ta shi dan ya ci mai to yanzu abin da za a yi kashe ta sai a huta da ya kashe ta shi kenan kuma sai an ka kamo shi za a kashe shi asiri ya tobi sai shi ɗaya ce mai in kana son in tseratar da kai ka kasance ma Allah sai in tseratar da kai sai ka kasance ma Allah kuma sai an ka kashe shi wannan kissa Isra'iliya ta ne malam Misbahu ai hatta yawwa to wannan shi ya kawo mu karshen suratul hashr insha Allah ta'ala sai wato mu shiga cikin suratu al-mumtahana ko al-mumtahina an ce al-mumtahana mace da za a jarrabawa a ga imaninta wadda ta yi hijira daga makka zuwa madina al-mumtahina wadda ta zo don ta jarrabi mu'minai ta ga musuluncin gaskiya ne za a karbe ta ko ba za a karbe ta ba amma zance mafi inganci a dauke ta al-mumtahana don Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna kaga an ce a jarrabe su wallahu ta'ala a'lam yawwa to kafin mu shiga cikin suratul eh, mumtahana ko mumtahina wajen tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta eh, mun manta mu yi ishara zuwa ga tahsabuhum ita ce qira'a ta ibnu amir eh, al- al-dimashqi da asim al-kufi da hamza al-kufi da abu ja'far al-madani sauran sun karanta kuma tahsibuhum jami'an da yake wannan kuma baya kawo canji a cikin wato qira'at to yanzu kuma eh, ayar da za mu ɗauka wato cikin eh, suratul mumtahina ko mumtahana wadda akwai taujihul qira'at a cikinta ita ce aya wato ta uku amma eh, dole sai mun ɗan koma aya ta farko Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kudu kuka yi imani la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya kar ku riki makiyana da makiyanku masoya waliyun jam'i wato awliya a jam'i ne na waliyun kamar yadda ake cewa taqiyun atqiya sakhiyun askhiya tulquna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu soyayya amma ana nufin kuna so- son su cikin zuciya an gane ko وقد كفروا بما جاءكم من الحق الهالي سن كافر كما ابن zo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula suna fitar da manzo wa iyyakum da ku ba a cewa yukhrijuna ar-rasula a tsaya a ce wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum a'a yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum suna fitar da manzo da ku tun in kace wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum kaman nan uslubul iqra'i ne ga ku yi imani da Allah kuma ba haka ake nufi ba iyyaka kiran kai hatara an gane ko to yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum wato suna fitar da manzo da ku don kun yi imani kenan li an tu'minu billahi rabbikum don kun yi imani da Allah ubangijinku in kuntum kharajtum jihadan fi sabili ha in kun kasance kun hita dan saboda jihadi dan daukar da kalmar Allah ubtiga abdati ne mai yarda Allah to gakkoi haka kenan la tattakhiduhum awliya tusirruna ilaihim bil mawadda kuna boye soyayya zuwa gare su wa ana a'lamu bima akhfaytum Allah ce ni ne mafi sani ko ko ni ne masani bima akhfaytum da abinda kun ka boye wa ma a'lamtum da abinda kun ka bayyana in an dauki ku kun san abinda kun ka boye sai a ce Allah shine mafi sani in kuma an dauki a'a waɗansu mutane sai a ce to Allah shine masani don ba wanda ya san abinda ke cikin zuciya in ba Allah ba mun gane ko wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata wannan daga cikin ku faqad dalla sawa as-sabil haqiqa ya bace ma daidai hanya ya kauce ma daidai hanya akwai kuma can wa man yatawallahum fa ulaika humu zalimuna babu minkum a aya ta tara nan cikin suratul mumtahana kenan wajen wa man yatawallahum bakka saminkum an gane ko amma can cikin suratul tauba an gane ko nan yace abin nan wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun qul in kana aba'ukum wa abna'ukum mun gane wannan da kyau yawwa kenan can cikin suratul abin nan cikin suratul tauba a aya ta abin nan ta 20 da da uku wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimuna qul in kana qul fa ulaika humuz zalimun qul in kana aba'ukum nan ko man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun ya ayyuhalladhina amanu idza ja'akumul mu'minat mun gane ko yawwa to sai Allah subhanahu wataala ce in yasqafukum idan sun ka kama ku yakunu lakum a'da'an za su manto makiya gare ku wa yabsutu ilaykum aydiyahum za su shimfiɗa zuwa gare ku hannayensu wa alsinatahum da halustansu bisu da mummuna su zage ku su ci mutuncin ku su yi muku kage kuma su dake ku ko su kashe ku duk wannan mummuna ne mummuna da hannu kenan kisa ko bugu mummuna da harshe zagi da kage da cin mutunci Allah ya ce to wawaddu law takfuruna kuma suna son ku kafirci wannan duk ayoyin suna nuna illa da ta sa Allah ya ce ku rike su masoya dan ga abubuwan da za su faru sai Allah ya ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum kenan wato arhamukum zumuncin ku da a tsakankanin ku da su tunda arhamu jam'i ne na mahaifa ana nufin nan zumunci wala auladukum ko ko ƴaƴan ku lan tanfa'akum ba za su ba za su amfane ku ba an gane ko in ka gana maka ce lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamah za su amfane ku ran tashin alkiyama ko ko lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal sai ka tsaya yawmal qiyamati yafsilu bainakum ran tashin alkiyama Allah zai rarrabi ko kuma ka ɗauke shi a'a lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wato zumuncin ku da ƴaƴan ku ba za su amfani ku ba ranar tashin alkiyama kuma ranar tashin alkiyama za a rabe tsakanin ku kenan sai zamanto yau yana aiki da abubuwa guda biyu muna ganewa yawmal qiyamati yafsilu bainakum imamu asim al-kufi da imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta yau mal kiyamata da tashi alkiyama yafsilu bainakum Allah zai rarrabe tsankarin ku daga fasala yafsilu an gane ko idan muka diba kuma Imam Hamza da Kisa'i da Khalaf wato sun karanta yau mal kiyamati yufassilu bainakum ran tashi alkiyama Allah zai rarrabe yufassilu an gane ko daga fasala yufassilu tafsilan zai rarrabe tsankanin ku yan jami'a sun san wannan alfasl da abin nan alfasul saboda in ɗalibin ilimi ya yi laifi wanda za a kore shi daga jami'a sai a ce za a yi fasilin shi yan jami'a sun san wannan kwarai mun gane ko to yi fasiru kenan kira'a ta hamza da kisa'i da khalaf fassala yi fasiru tafsilan an gane ko to kira'a ta abdullahi ibn amir ad-dimashqi yawm al-qiyamati yufassalu kenan za a rarrabi ba wadi fa'ilin ba na fata an fahimce ni kira'a kuma ta nafi almadani da abu ja'far almadani sun zami almadaniyani da abu amur ibn al'ala albasri da kuma ibn kasir abin nan da ibn kasir almakki an gane ko sun karanta yufsalu bainakum za a rarrabe tsakankaninku kenan muna da yufassilu da yufassalu da yafsilu da yufsalu za a rarrabe tsakankanin ku idan muka riba cikin littafin wato tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an da sun ka zo a cikin wannan sura suratul mumtahana ko mumtahina karkashin wannan aya an gane ko sai suka ce to kowace qira'a daga cikin waɗannan qira'o'in da waɗanda ta zo abin nan qira'a ta takhfifi an gane ko yafsilu bainakum an gane ko kina daga alfaslu na saboda wato qur'ani ya zo da wannan wazanin a waɗansu ayoyi annazir kenan kamar inda an kace ya qussu alhaqa ko yaqdi alhaqa sabanin qira'at wa huwa khairul fasilina kaga daga fasluni sannan kuma li ayyi yawmin ujjilat sai mi li yawmil fasl an gane ko yawwa to ita ko kira'a ta abin nan yufassilu da yafsilu banda yufassalu an gane ko yafsilu kaga Allah yana rarrabewa yufassilu zai rarrabe ko ka dauki duk ma'anar su dai ko ko ka dauki farkon rarrabewar da kuma karshen ta tunda rarrabewar sai an yi ta kwarai sai an raba tsakanin musulmai da kafirai su ma kafirai sai an rarrabe da wanda yafi cancanta mummuna azaba an gane ko sun mala nahnu a'lamu bil ladina hum aula biha siriya su ma mu'minne sai an rarrabe wanda yafi babbar daraja tunda aljanna ita kanta mataki mataki ce kum darajatuna inda Allah wallahu basirun bima ya'malu an gane ko to nan sai an ka hankalta ma inda an ka danganta fi'ili zuwa ga Allah yafsiru da yufassiru nan ba wazani ake hankalta ba siyaki sai an ka hankalta ma siyakin ayoyi inda Allah ce wa ana a'lamu kaga nan a'lamu ya danganta abin zuwa gare shi to yafsiru kuma ya danganta abin zuwa gare shi ko yufassiru ban sani ko mun fahimta ba sannan kuma abin nan sannan kuma an kafa mata hujja da nazir tamka inda Allah ya ce inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamah kuma karan bari a cikin suratu sajda aya ta 25 ban sani ko mun fahimta ba ta haka kowace tana da abin da yake abin nan yufassalu dai ce ba su yi taujihin ta ba wadda ta zo da abin nan ta zo da tashdidi kuma mabniyul lil fa'il za a yi hukunci an gane ko amma kana iya mata taujihi da ayat da ta zo al yawma tujza kullu nafsin bima kasabat an gane ko kaga kowace rai za a sakan ka mata to dama fasul kin an rarrabe dun ne da ayin rarrabe wat ai da ai musu sakamako mun gane ko to sai kuma aya ta qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima to akwai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera a cikin suratu suratul ahzab nan uswatun hasana ita ce qira'ata asim al-kufi sauran sun karanta iswatun hasana kyakkyawan koyi to dan haka dai sauran qurra sun karanta iswatun hasana fi ibrahima imam hisham ya karanta fi ibrahama to wannan shine tauji wadan kuma ba su canza ma'ana iswatun da uswa da ibrahima da ibrahama da kuma laqad kana lakum nabiyyu kenan da har da alqur'ani na farko qad kanat lakum uswatun hasana na biyu a aya ta shidda laqad kana lakum kada akwai lamun laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir nan ma imam asim ya karanta iswa sauran kuma sun karanta uswa duk da yana nufin abin koyi kenan dan haka babu wani sabani wato na ma'ana to wannan shi ya kamu karshen suratul mumtahina taujihin da zamu yi a cikin ta nan ya kamata mu jaburki mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu dada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته